سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada mu a daidai wannan rana mai albarka yinin alhamis a yinin asabar 15 ga watan 12 shiga 1945 wanda ya yi 22 ga watan 6 2024 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu cikin littafin umratul akam na al-imam al-hafiz al-allama abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi idan ba a manta ba a muna cikin muna dan har yanzu a babin juma'a muna kan hadisin salama ibn al-akwa da ya mana jawabi gami da wato lokuta da da manzo Allah yake yin sallan juma'a saboda haka insha Allah za mu ci gaba daga inda daga inda muka tsaya an ba ta ba wata sati a ko katu da muka yi a baya a mun fara magana akan wato hujjoji da malamai ke kawowa gami da wato halaccin yin sallah kafin zawali akwai hujjoji muka ce kala guda biyu hujjojin farko su ne wanda malamai ke kawowa na wanda ake da sabani wajen fahimtar su a wasu malamai suna cewa hujja ce ga mai cewa a yi sallar juma'a da hantsi wasu kuma su ce a'a wannan hujja ce ga mai cewa a yi sallar juma'a bayan hantsi hadisin salama ibn al-aqwa shi muka fara karantawa a makarja da cewa ra'ayin da ya fi daidai shi ne ra'ayin da masu cewa wannan hadisi hujja ne ga mai cewa la'i sallan juma'a bayan zawali wato lokacin sallar azhar mun kawo hadisin jabi dan abdullah shi ma muka rinjaye da cewa wannan ya fi zama hujja ga mai cewa za a yi sallan juma'a bayan zawali wato lokacin sallar azhar daga nan kuma sai muka kawo hadisai na sahabbai guda uku hadisi na sahal ibn sa'ad as-sa'idi hadisin Anas ibn Malik hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas dukkan su suna cewa a sun kasance ba sa yin kalacen su ba kuma sa yin baicin su baccin su na kailula sai bayan wato sun je juma'a sun dawo to wannan nan hadisi muka tsaya a muna magana akan menene suke kira da kailula me kuma suke kira da wato alghada kalace abinci da suke ci yaushe suke ci saboda wannan zai taimaka mana wajen a mafahimci hadisi mai yake nufi saboda shi ma hadisin kamar da dai muka faɗa wasu malamai sun yi hujja da shi kamar su imamu ahmad wajen cewa hadisin abin da yake nufi shine wato yin sallan juma'a da hantsi ba sallan juma'a bayan lokacin lokacin sallan azhar ba wasu kuma su jumhurin malamai su kuma sun faɗi su ma nasu amsoshin daban a zan dan dawo tun da katin ya dan yi nisa mu dawo dan abin da muka faɗa a baya a lafazin algada don a cikin hadisin cewa ya kunna ta gadda ba'da juma'a da anas bin malik anas bin malik ya kunna nubakiru a yawmal juma'ati sannan kuma ya ce sai kuma mu dawo mu sake yin kalacen mu mai bacci kuma na rana anas bin malik haka ya faɗa yake sai mu dawo mai baccin rana shi kuma sa'ad ibn sa'ad sa'idi da sa'ad ibn abi waqas abinda suka faɗa cewa shine suna zuwa juma'a sannan sai an yi juma'a sannan su dawo su kalacensu kalace abincin safi kenan sannan kuma su yi wato su baccinsu da suke na rana bacci na rana mu ba kamar yanzu ba sai an yi azahar kake yin baccin rana su larabawa za su yi baccin rana suna yin ta ne a lokacin hajira lokacin idan ta safan naha lokacin da rana ke tsakiya gab da za ta zama ne lokacin masu bacin ya kai gab da za su tashi suka fara daga lokacin abuha har zuwa lokacin gab da za a kira sallan a za a sai su farka wannan shine abin da suke yi a lafazan algada da aka faɗa ana kiran shi ta'amul gudwa abinci na na safi muka mai da muke faɗa abinci larabawa suna da kowane sa'a a sha biyu da suke da shi na yini su kowane da sunansa yinin farko suna kiran shi ashuruk lokacin da aka samu wato rana gari ya waye sai su kira wannan ashuruk daga nan kuma bayan an wuce wannan sa'ar sai su kira shi albukur kuma albukur shine lokacin da za ka yi wato jijjifi kai samu ku duku duku kaji har imrul qais yana cewa wa qad aqtari wa tayru fi wa kanatiha ina yin sammako wato abtakiru ina yin sammako saboda haka albuku shi ne sammako daga na kuma sai algudwa in kawo ta sa'an kaɗan kuma abinda suke kira shi ne algudwa kwatankwacin dai lokacin da za su iya cin abinci na kalace din kaga sa'a sa'a ta uku ne ashe ake samun ta'amul gudwa daga nan ke farawa daga nan kuma sai a samu abuha lokacin da rana ta fara ɗaukakowa har za a yi sallan wada a lokacin daga nan kuma sai a sami alhajira lokacin da zafin rana ya fara shiga jiki sannan kuma sai a sami al-zahira al-zahira shine daga lokacin sallar azhar rana ba ta zawa tana tsakiya a lokacin a wannan su ne lokutan da larabawa ke da shi kafin zawali to bayan zawali ana samun zawali su sai su kira shi arrawa arrawa shine wato a lokaci na bayan zawali larabawa haka suke kiran shi to bayan nan arrawa tun daga wani lokaci har zuwa lokacin yammaci duka ana kiran shi arrawa din amma idan sun so sai su kira lokacin sallar asar kuma al'asr wato bayan arrawa kuma akwai al'asr sannan kuma bayan wannan sai a samu al'asil sannan kuma bayan wannan a samu al'ashi haka larabawa suka yi raba abubuwan su wannan wato lokuta ne na yini su ma lokuta na na dare akwai shi tun daga lokacin da yake wato fatafatsinsa da lokacin zai yi duhu da kuma lokacin da zai zama duhun duhumansa kowanne akwai sunansa haka suke kamar yadda al-qalabi ya fada a cikin fiqhul lugha wa asrarul arabiyya ha da sauran da yawa daga cikin malamai saboda haka anan kaga cewa da suke yi suna wato algada suna kalace lokacin da gari ya waye lokacin da wato rana ta fara ɗaukakowa ko gabda za ta ɗaukako har zuwa lokacin da rana ta ɗaukako lokacin salon walha to lokacin suke kalacen su su laraba ba su da abinci da ake kira wato kamar ka ce abincin safe da su safe ka ci abinci daga baya suka samu da yanzu ka suna kishi al'ifar amma da can ba su da shi da can sai dai suna da algulwa sai dai kafin nan amma suna da wani abu da suke sha a lokacin kamar mu da muke shan shayi da biredi haka to su ma suna da dan wani gurasa da suke hadawa da da da nonon su suke tatsa to wani suna kin shi asabu suna kira wannan asabu to bayan sun gama ci ne ba to kaga har ba ciki ciki ya dan ya dan saki daga nan sai a samu kuma alqada kuma a ci kaga wata kila kace wurin karfe 10 ko kace 9 haka dai lokacin da rana ta fito to sannan su din sabe za su samu asabu din su sabe duk duk sosai to daga da kuma lokacin takwas tara haka rana ta dan fara hudowa to sannan daga lokacin kuma lokacin kuma kalatan su ne har zuwa lokacin wato gab da rana za ta zama ta tafiya duk lokacin da za su kai suka ci abinci a lokacin suna kiran shi alghada a to sannan kuma bambancin su bambancin su da lokacin alhadira ko alzahira shine lokacin alhadira zahira akwai zafaranin shi kuma lokacin adduha da kuma lokacin alghada lokacin da ake da sanyin safiya saboda haka to a nan a wannan hadisi idan an lura a cewa suka yi su Anas bin Malik su Sa'ad ibn Sa'ad as-Sa'idi su Sa'ad ibn Abi Waqqas sai an yi juma'a sannan mu koma mu yi mikalacen mu kaga wannan sai suka ce to kaga wannan yana nuna maka cewa sallar juma'a yi shi ne kafin da sassafe da safiya aka yi shi a yi shi ne lokacin hantsi wato tun daga shi har ma sai da aka yi sannan suka je suka ci abinci abinci da suka saba ci shi yasa wata ibn qutayba ad-dinawari yake cewa la yusamma qada'un wala qa'ilatun ba'da zawal larabawa ba sa kiran abinci da zaka ci bayan bayan zawali su kira shi da alqada kuma haka zalika qailula ba sa kiran shi qailula kuma bayan zawal kamar yadda wasu malamai suka yi wannan kuskure wannan kuskure ne alqailula shi kuma shine baccin da zai mutum zai yi lokacin da wato yini ya kai tsakiya ko gabar tsakiya din kaga a lokacin da suke fara shi lokacin hajira wato da zarar lokaci an fara samun ranar ta har fara duka to lokacin bacin su ne wannan wataƙila sun je sanye wasu kiwo ko sun yi wani abu to lokacin za su wasu huta ne sai zo su huta to daga nan kuma ba za su tashi ba sai lokacin zahira ta yi zahira tana wucewa to lokacin kuma rawa ta yi sai a zo a fito a samu a tamsalla wato azhar wannan shine abin da yake ya wakana a al'adarsu kaga mukaddara ka ce karfe 11 su kwanta kaga 12 sha biyu da rabi sun tashi sun gama baccin zahira su kenan za a tashi a fara wato hidima na na sallar azhar to wannan shi shine ibnu qutayba yake cewa ba kuma sa kiran su da ɗaya ba sa kiran wato abinda suka aikata bayan zawali su kira shi kuma alghada'u ko kuma su kira shi kuma alqaidula baccin da suka yi sabanin mu nan kaga baccin zira na mu a wajen mu shine baccin da ake yi bayan bayan azhar sai ka gama azhar ɗinka zaka je kuma ka shimfida ka shimfide saboda haka to a gini akan waɗannan wato ma'anoni da muka faɗa kaga waɗannan hadisai da muka karanta hujja ne ga mai cewa za a yi sallar juma'a da hanzi hujja ne a wajensa wanda wannan kuma shine wato fahimta da da Imam Ahmad ya tafi a kansa da shi da wasu daga cikin malamai suka ce wannan ya fi kama da cewa an yi sallar ne kafin zawali an yi shi ne da hantsi suka ce to wannan kuma na farko shi ai wannan ma'ana shine zahiri wannan ma'ana da muka ga ya cewa an yi sallar juma'a da hantsi wannan shine zahiri ka kawo wata tawili kuma ma'ana ce bijirariya to mutakar wato wato abin ya ya tafi ko dai ma'anan ma'anan shi na asali ko kuma ma'anan shi ta bijirariya to ka fara gabatar da ma'anarsa na asali shi ya kamata shi yasa imamu ahmad da aka tambaye shi yake cewa wa fi hadithi sa'ad ibn sa'ad kunna nataghadda ba'da al-jum'ati ka'annahu yadullu ala annahu qabla zawal hadin sa'ad ibn sa'ad as-sa'idi da yake cewa muna kalace bayan juma'a kamar yana nuni zuwa ga cewa wannan juma'a an yi shi ne bayan bayan zawali afwan kafin zawali wannan kuma shine shi ma fahimta na Abubakar ibn Abi Shayba babban malami tsarin Imam Ahmad kuma malami ga Imam Bukhari malami ga Imam Muslim wannan shine fahimtar sa a littafinsa da ya rubuta al-musannaf da ya kawo wannan hadisi yake cewa man kana yaqilu ba'da al-jum'ati wa yaqulu hiya awwalun nahar wanda ya kasance yana yin shi kallon sama ba a yi sai bayan juma'a yana cewa kuma farkon lokacin juma'a shine farkon yini farkon yini shine mai kenan lokacin sallar wala wannan shine abin da ya kawo kuma wasu daga cikin malamai na wannan zamani sun dauki wannan ra'ayi su ma sun dauka irin su Sheikh Nasir Albani al-Allama as-Sahur wanda ya rubutu akan wato hukumu salatul juma'ati qabla zawal ya hakshi haka ma ya rubuta tafinsa Imam Albani yana da littafi da ya rubuta ya kawo waɗannan hadisai ya kuma ce babu abin da yake ture su kada manta wannan ba su ne hadisan kaɗai ba akwai wasu hadisai za mu zo mu kara kawowa amma wannan mun ce saboda akwai saɓani wajen fahimtar hadisan sai su imam muhammad wannan shine fahimtar su kuma su ne suna kan asali ne su suna kan asalin ma'anan alqada suna kuma kan asali na ma'anan qailula to amma su jumhur ba haka suke fassara hadisan ba kamar da imam malik imam ahmad fassara su suna ganin wannan ba ma'anar da Imam Ahmad ya dauka haka da haka yake ba suna cewa wannan an wato jinkita sallar juma'a ne da farko farkon zawaji amma abin da ya faru shine ba su samu sun yi baccin nasu bane da suka saba ba su samu kuma sun yi kalacen su ba a ranar juma'a a wani ranar ita kadai aka san abin da suka saba a wato ranar da ba juma'a ba a lokacin in za su sallar azhar to suna yin wato suna gabatar da wato kalacen su kuma suna gabatar da baccin su amma ranar juma'a kuma sai su jinkita da baccin su jinkita da kalacen sai ba za su yi ba su sammako su zo masallacin juma'a tun da ta safe sai su bari sai an gama sallar juma'a farko farkon zamani ana gamawa sai su koma shi kenan sai su huta baki daya wannan shi da ra'ayi na alqadi iyad a cikin sharhi da ya ba a waɗannan hadisai shi da ra'ayi na al-hafiz ibn abd al-bar waɗannan duk malamai da kasar andalus kasar spain waɗannan duk fasarar da suka yi kenan kuma imamu nawawi daga cikin malamai wanda suke su kuma gabas su kuma fasaran da suka yi kenan wasu daga cikin malamai irin su Imam Bukhari shi ma wannan shine matafiyansa Imam Bukhari shi ma baya ganin za a yi juma'a kafin zawali shi bayan zawali yake gani za mu zo mu kawo wasu daga cikin manganunsa kaga wannan dai kaga sun kautar da asalin zahirin lafazin hadisin to shi kuma ka'ida shine baka kautar da zahirin ma'ana sai kana dalili saboda haka sai su yanzu a tabi dalili ba su Imam Ahmad ba su su imamu amur sun ɗauki zahirin abin da ma'anar hadisin yake nufi ne a zahirin lafazinsa to su kuma waɗannan malamai da suka yi wannan wato tawilin da su ake ba shi dalili to shi ne su ma za mu ji su kuma tawilin da suke yi a wasu ma ba banda waɗannan malamai na kawo wasu su suna ganin ma a su ka baki ɗaya ma larabawa ba daga baya bayan watakila bayan musulunci sun canza sun daina yin baicin ƙalula kuma sun daina kalacensu wasu bayan azahar so da Allah zai zauna ai da ulsa ce ta kama su kaga tun a lokacin a fara samun ulsa ke nan eh wannan shine ra'ayi na Muhammad ibn Isma'il al-Amir as-Sanani mai subul salam yake cewa wai ai la'anahum fil madinati wa makkah saboda mutanen makka da madina la yaqiluna ba sa bacci ranar su wala taqaddamuna kuma sun daina yin karatan su illa ba'da salatul zuhri sai bayan sallar azhar kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa wa hiya tad'una thiyabakum min al-bahira sai ya hujjar wannan aya lokacin da kuke aje kayanku bacci rana da za ku yi kaga shi al-zahira ban sani ba yana fasara al-zahira da matsayin azhar ne wannan ba zai zama kaga sai sanya wato ya zama al'adar su a wannan rana da ranar juma'a da ranar ba ta juma'a ba shine wato sai sun yi sallar azhar ko sai sallar juma'a sai su koma kuma su yi bacci su kuma sai kalacin su wannan ba shine ra'ayin abin da ake kai ba gaskiya wannan ra'ayin da ya kawo Amiru Sanani a malami ne na kusa kusa nan to kai baka zuwa kai haka nan sai ka ce an baka wani wato video tapin da ka samu da na wancan lokaci kamar da mu wato ka kawo tawili kai a daidai lokacin da muna kusa da kai bayan sauran al'umma kuma duk sun keto karnuka bayan karnuka su kuma sun ce baccin da larabawa ke yi su kafin kafin azahar ne kuma kafin juma'a suke yin wannan bacci din kuma suke kalacen su kai kuma ka zo kai wannan fasara ba ba zai zama daidai ba shi sa da yawa daga cikin malamai da suka fasara wannan ayan da naje na duba sai na ga duk ba su fasara shi yadda fasara ba shi al-hafiz ibn kathir da yazo sai yake cewa abinda ake magana wa hin tad'una thiyabakum min adh-dhahira shine waqtul qaylula lokacin da kuke aje kayan ku wato kuke cire kayan ku kaga zaka yi bacci zaka dan cire kaya haka lokacin da ku aje kayan ku lokacin da kuke baccin qaylula shi kuma lokacin da ake bacin kayula sa'a ta biyar ne zuwa sa'a ta shida kar kuma ta muke akwai ashiru na biyu muka ce akwai albuku sannan kuma muka ce akwai abuha sannan bayan abuha sai muka ce kuma akwai akwai banda abuha sai muka mai muka ce bayan abuha muka ce akwai ina da almar alhajira bayan alhajira kuma akwai abahira alhajira ita ce ta biyar alhajira ita ce wato ita ce ta biyar al-zahira ita ce ta shida na muka ce bayan al-ghud sai al-ghudwa sai al-duha sai sai al-hajira sai al-zahira to kaga a lokacin qayyula kuma shine lokacin nan guda biyu lokacin na biyar da lokacin na shida lokacin da al-hajira lokacin da rana ya fara shiga jiki da kuma lokaci da gab da rana za ta gaba ne ranar ma ta kai tsanani kwarai da gaske shi lokacin sai kira lokacin qayyula kai kuma yanzu idan ka je ka fassara kaga ba wani dalili akan haka kuma ibnu qutayba shi ya zo tun karni na hudu tun karni na hudu baya baya sai imamu ahmad ya zo shi gashi yana maka fassara kuma shi dama shi an san shi yake damuwa da ma'anonin abubuwa da larabawa abula ka abinda shi wannan malami ya faɗa muhammad ibn isma'il al-amir sanani bai sami karbuwa ba da shi da wasu daga cikin malamai wannan da dai bai zama daidai ba at-ta'alibi kaga shi ma yana mushi radi tunda at-ta'alibi ya sanya lokacin qaidula shi lokacin al-hajira da kuma lokacin kuma al-zahira din saboda haka wannan ba daidai ne ba abin da ya faɗa saboda haka duk galibin su wanda suka yi tawilin wannan hadisin su ma ba su bi ra'ayin wannan malamin ba mai cewa wani lokacin da amma can wani larabawa sun koma sai dai a ba su bi wannan ra'ayin ba su dai abin da suke faɗa shine wato suna wato qara'in wannan bacci suke yi ibn abdul bar da alqadi ya da su imam an-nawawi abin da suke cewa wannan ranin ne suke qala'in ta abinda suka saba ranar alhamis ko wato tun daga lahadi zuwa alhamis shine abinda suka saba suna yi ne kafin azahar to ranar juma'a ita kuma sai zama ta fita daban tunda suna sammako sai ya kasance sun jikita da wannan baccin kuma sun jikita da abinda za su ci na kalace saboda sun san za a yi sallan da wuri in aka sallan da wuri kuma sai su koma kuma su yi baccin su sai su koma kuma su kuma sallan su kuma ci abincin su wannan shi ne fasalar da suka yi amma ba irin fasalar a sana'ani ba fasar sana'ani wannan da yawa daga cikin malamai duk su bi su bi su bi shi akan haka ba to wannan da shine fasarar su kaga irin hujjar da wato abin tawilin da suke yi to me yake karina suka samu bayan shi wa yanzu kawai waɗannan hadisai duk zo ku tawilin su sai akwai karina in akwai wani wato alama da ta sanya ko ka kautar da wato wannan ma'ana daga zahirinta zuwa ma'ana ta biyu to daga cikin karina da suka kawo a na ga ba da kawo Imam Bukhari tunda shi nashi hadisi ne maulu kada ci sayi littafinsa shi wato shi ma yana ganin ba za a yi juma'a kafin zawani ba to da yazo sai ya kawo hadisi na farko hadisin da ya fara kawo shine hadisin Anas kunna nusalli hina tamilu shams mun kasance muna yin sallah lokacin rana ta zawani Imam Bukhari da ya gama kawo wannan to sai kawo kuma hadisin Anas mujidda haka ce kunna nubakkiru bil juma'ati wa naqilu ba'da al juma'a mun kasance muna yin sammako ranar juma'a mu je mu sallar juma'a sannan kuma sai mu yi bacci bayan mun sallar juma'a wai imam bukhari abin da kisa ya nuna maka juma'an dai bata faru ba sai bayan an zabani cewa da yayi sammako bai kuma yi baccin ba sai bayan juma'a yana nuna cewa tunda juma'an bayan zabani aka yi to wannan baccin yayi kara in kansa ne kenan wannan shine abin da shi imam bukhari kisa a fahimta ya ga shi tarawa yayi sai ya fassara to ka ga fahimtar sa ne ba wai ba ya sa amma malaman sa ya sa amma malamin sa imam ahmad ya sa amma malamin sa kuma abubakar ibn abi shayba sai ka ga wato sha'anin addini ba wai aka tsaya ne a ce zai abin da malami na ba aka sai na tafi shi dole ba eh ba in mai zama sa'a malikiya ba wai za a ce kuma daga lokacin ba ma ganin imam malik da gashi ba gashi imam imam bukhari ma manyan malaman sun nan guda biyu Imam Ahmad Abubakar ibn Abi Shayba manyan malaman sa ne su suna fahimtar sabanin fahimtar sa shi shi amma ya saba musu a wannan kamar da wasu ke gani ba wai Imam Bukhari kai tsaye wannan wataƙila Imam Bukhari yana rawana hadisan da suka zo a babu na cewa za a yi sallar juma'a kafin zawal eh tunda shi akwai hadisi na Ibn Sidan yana rawana shi Imam Bukhari sai ke cewa la yutabu ala hadithi to kuma dama wannan mutum hadisi ne guda ɗaya irin wannan hadisin ya shahara da shi hadisin da yake cewa la isalla juma'a kafin zawal imam bukhari sai bai hujja da wannan hadisin ba kamar yana ganin hadisin akwai kuskure a cikin sa ko kuma yana ganin kamar rawi mutakila shine yayi wahabi kasan akwai wannan zaka iya ganin wato idan kai maka wani yana yana kana ganin kamar wato ba ai zawali ba amma kuma mutakila ai zawali din mutakila shine yayi wahabi ko abin da ya kama da wannan imam bukhari bai dau bai dau wannan ra'ayin ba shi wannan hadisin yana ganin kamar wato wani abu ne da ko kuma wani abu da aka yi shi saboda wani abu da ya bujuro to shi yana ganin bai kamata a yi a hujja da hadisin da yake yana da wato harshen damu ba bayan ga hadisai na dan Anas bin Malik guda biyu nan an hada zai iya baka ma'ana cikakkiya a to wannan shine wato hujjar shi na farko Imam Bukhari shi shi wannan an fahimta ne daga cikin sahih littafin sa ba wani shine ya faɗa ba Imam Bukhari shi yadda yake aje hadisi sai yana wato aje su ne da daidai da babin da yayi shi saboda haka to in yi babi to zai ta maka hadisi zai maka maka hadisi ne da za ka iya fitar da fiqhun sa to banda wannan a daga cikin hujjar da Imam Al-Bukhari ya kara kawo shine hadisi da Anas har ila yau Imam Al-Bukhari ya kawo wani hadisi na Anas bin Malik ya kawo hadisi na Anas bin Malik wanda ke nuna halaccin al-ibrat halaccin wato idan rana ta yi tsanani rana ta yi zafi to za a iya sanya juma'a wannan wata magana ce ta malamai shin idan rana yadda ake ba a lokacin da azhar muna sanya ta wani lokaci ba mu ce a yi ta karfe kaza lokacin da wato za a samu inuwa haka to ita ma juma'a ana mata wannan ko ba a mata malamai da yawa suna cewa ba a mata amma Imam Bukhari shi sai yake ganin ana iya mata sai kafa hujja da hadisin Anas ibn Malik to amma da yazo shi da yake Imam Bukhari ya da wayo sai ya mata sai bai kawo wannan wannan ma'anar ba sai ya mata wato yi mu babu matashi ya ce babu idan shaddal haru yawmal juma'ati idan shaddal haru yawmal juma'ati babu na idan aka sami tsananin zafin rana ranar juma'a to me za a yi to sai kawo hadisi na na Anas bin Malik to hadisi Anas bin Malik ya yana rawaito shi ta hanyar Haram ibn Uram ibn Umara daga Abi Khalda Khalid ibn Dinar yake cewa yaji Anas bin Malik yana cewa kana nabi idan shaddal barku zala idan ya kasance idan wato rana yayi tsanani wato wato ism aka samu sai lokacin sanyi mai tsanani bakara bi salati sai sallah da wuri a rana in dai akwai sanyi to sai sallah da wuri wa idan shaddal harbu idan kuma wato rana ta tsanani abara da bi salati sai kuma yake sallan sallah a rana kaga nan a sallah aka ce ba a ce sallan juma'a ba to sai rawi a can gaba sai ce ya'ani aljuma'ata yana nufin juma'a to shi cewa ya'ani aljuma'a shi ma ba san ana tantaman waye ya faɗa ba dai Anas ne faɗa ba wake wannan fasarar ne imam bukhari yana rawaito wannan hadisi ta hanyar wani malamin sa al-muqaddami abubakar al-muqaddami to ta kila shi ya fada ko kuma in ba malamin sa ne fada ba a'a shi wannan rawin dai harami ibnu qura ko ibnu umara shi ya fada shi tabi'i kenan to imam bukhari tunda an samu wannan iskali shi sa ma wato wajen babin bai fito makarar ya ce maka shiga ra'ayinsa ba cewa gashi za ka yi ibrahim ba to amma abin da kisa nuna maka ya sai ya ƙara kawo wani hanya na hadisin so ya san ya haɗa maka guda biyu tunda a wasa wani hanya na hadisin da imamu da anas ya ce a lokacin sallar azhar sai ce to kaga anan anas yana ganin lokacin azhar da lokacin juma'a lokacin su ɗaya ne kenan to tunda lokacin su ɗaya ne kaga ba a yi shi sai sai zawaki an fahimci shi inda bukhari ya biyo kawai bukhari kenan sai yake daga nan sai akwai waya da ke mawa bukari ya kawo ta mu'allaka wato sai bai shi fara isnadin ta ba yake cewa a watan a wani lafazi Yunus bin Bukair da wasu da wani sa bai faɗi juma'a ba ba su faɗi juma'a ba amma wasu dai sun faɗa kamar wannan ruwaya shi harami ibn umara ruwaya muqaddami kaga shi an ce ya'ani al-juma'ata ba san wani ya faɗa ba to sai da na duba sai na ga wato al-Isma'ili da Nasa'i ya kawo ruwayan da shi Imam Bukhari ke ishara zuwa gare shi suna rawaitowa daga shi wannan Harami ibn Umara din yace ya ji Anas a wana da Yazid al-Dabbi wani mutumin Yazid al-Dabbi sai ya kwala mishi kira an zo za a sallar Juma'a ne asali to kusan a daidai lokacin ana tsama da shugabanni an samu shugabanni a zalimai kwarai da gaske wannan zan fara faɗin yanayin kisa da a fahimci me yasa haka ya faru to akwai wani dan uwan Hajjaj bin Yusuf ana kiran shi Al-Hakam ibn Ayyub dan uwan baffansa ne to sai aka tura musu ya zama gwamna a Basra inda Anas bin Malik kiraye to sai ya kasance kawai shi ma yanda Hajjaj yake yi in ya ga dama kawai sai ya ta banganin sa su ta mai su wani lokaci suke su sun ga wasu wasu wato a wasu kawuka wato da alama sun nuna ya kamata su rarraɗe su da su bubule musu kai su ta waɗanda wannan magana suna ƙara bada tsoro sai su jinkirta sandan juma'a a ranar sai an zo kaf da zalaka sallah Allah asal makarun sun Allah asal sun ta to yanda in ba suka rika yi a lokacin wasu sai kafin zo sallar juma'a zai je su sallar su a gida haka sallar azhar kaga ba ta juma'a ba ne sai su zo saboda suna gudun kasakali kuma gudun fitina sai su zo to an zai malik shi ma daga cikin wanda in ya sanar azhar na azhar wani lokaci sai ya zo ya halarci sallan wannan wata ta tsune da za a dinga musu da sunan kudu ba Allah kyauta wannan mutane ka zo shugaba ba in fa suka sa na kwano to sai dai a fuli kuma in ka ce zaka fito na fito da su sai su sai su matakai iri iri to anan da shi kuma wato Yazid Abdabbi shi kuma kawai sai karfin hali kawai sai ya ce fa sallah sallah a zo a yi sallah to kawai shi bai aune ba sai ya je kawai an tafe shi zabaniyawan sarki sun tafe shi saboda haka aka fara so shi ne sai ya juya ya ce ma anas bin malik to wai ya ba hamza ya kai abu hamza karshe ita salata ma'a rasulillah ai kai ka ga sallar manzo Allah yake yin sallah da mutane ka kai fa kane sallar juma'a ya yake sallar juma'a to shi anas da ya ga shi wannan tabi yana tsakiyar waɗannan mutane to kawai sai dan wani magana wanda yake an rasa wato har ya kawo sabani na malamai akan me yake nufi sai kawai yake cewa idan shaddan bardu ya bashi amsa idan wato lokacin za sanyi ne bakara bi salati sai manzo Allah sai ya salla da wuri wa idan shaddan haru wai to ai ai dole a tauriya saboda mutanen azalimai ne kwarai da gaske lokacin hajjaj bin yusuf a sun yi abubuwa iri shi ma wannan din da alama za su iya kashe shi abin da kila ana sai ji masa tsoro kenan kasa kashe shi saboda ba kowa ke iya tashi ya yi musu inkari ba in ka musu inkari kuma ka duba ga hajjaj bin yusuf abdullahi dan umar ne ya mashi inkari abdullahi dan umar ya isa kuma wato khalifa ya gaya masa cewa lallai kai sa ba abdullahi dan umar amma da abin umar ya masa wannan sai ya juyo yana cewa ba dan yana da wani dan wato taɓin hankali ba da na masa kaza na masa kaza ya to ba zai iya masa ba shi ba kaga ba ya musha ne saboda fa an mushi an ja mushi kullu sahabbai sun sha ne saboda suna ina ganin sahabbai ba za su taɓu ba sahabbai a lokacin suna ganin hadaj bin yusuf galibi tabi'ai rika kashe ba ai eh sai rika to kaga sahabi fa yake magana wannan magana magana rashin kyautawa inda wasu malamai suna ganin tunda kusa abu da umar wani tsinini na tsinini na shibaudin daga cikin askarawan hajjajin sai sai isoke shi sai ya ci gaba da masa miki a ya zama sanadin ajalinsa to wasu na ganin kamar wai daga gaisa aka masa wannan amma babu dalili gaskiya babu dalili dan bayan abin ya faru shi hajjajin ya je gaishe shi har yana cewa ma da mun san waye maka haka da da mun dan mataki to da Abdullahi Umar yake ce masa ai kai kai sa aka mun haka yana rabin saboda ba halal bane ga bari ana kara kai ranar juma'a da a masallaci ko da makamai wannan wani abu da sunna ta abin da yake a sunna shine ba ba haramun ne dan kawai wani shugaba ya zo to ba zai yi ku zo dan shugaba ya zo kuma ku zo da makamai sai ku zo sai a zo a samu muku wani waje za ku tsaya din amma dai kai zama kuna ta yawo da makamai kuma cikin al'umma a samu ku ce kuma ku je ku danna ma wani bindiga ba san ya za a yi ba Allah ya tsare wannan shine to kaga anan imam shi Anas bai faɗa ba bai faɗi wato shi sallan juma'a yake magana ko azhar ba in azhar yake faɗa kaga to wannan kaulan wahid amma kar mu manta tambayar da aka masa shi yazi ababbiya masa kan juma'a ne kan juma'a ce a to amma kuma shi wato ruwayan sai ya abin nan cikakken ruwayan tana cikin wato musanda abu ya'la da kuma kitabu al-amr bil ma'ruf na ibn abi dunya suka kawo yadda asalin abin ya faru shi ya tashi kawai sai karfin hali ya ce a tashi a sallah sau da kuma su kuma suka kama shi da farko ana cewa kuma da hankali ne suka gano da hankalinsa to daga baya dai watakila abin da shi Anas bin Malik ya masa wannan shi ya zama wato kamar ya ya cece shi Allah ta'ala ya tsare a to a wata ruwayan imam bukhari ya yi maganar ruwayan a cikin sai littafin sa amma kuma a cikin adabul mufrad ya ya ruwaito hadisin ba da da isnadin sa a ruwaya ce ta a, wato bishr ibn thabit shi lafazin sa shine abinda yake cewa idza kana shita'u bakara da dhuhri idan lokacin sanyi ne sai ya gaggauto sallar azhar wa idza kana sayfu abrada biha kuma lokacin zafi ne sai ya gaggauto sallar azhar kaga nan ba an bar sallar azhar ya fito karara eh to amma shi ma bukhari abin da yake sanya ka gane tunda dai an tambaye shi juma'a ne da ya tashi sai ba da amsa mun kaddara ma amsa shi na azhar ya bayar to Anas bin Malik ya faɗa ne saboda yana ganin wato a juma'a da azhar abu ne daya to in ko ya ci abu ne in ko abu ne daya to kaga lokacin sallar azhar shine lokacin bayan zawadi to ita ma lokacin sallar juma'a a wajen Anas bin Malik shine lokacin bayan zawadi to idan ka hada hadisin hina tabilu shamsu wanda makawa a baya da wannan hadisin kaga dai sallar juma'a za a yi shi ne kafin bayan zawani ba bayan kafin zawani ba wannan shi zai imamu bukhari ya kawo wannan za mu ga sa amsa da wasu mutum malamai suke bashi daga ci akwai shekhu sa'ib ibn taymiya kusan akwai su gyare gyare da ibn taymiya sai mun kan imamu bukhari shi ba eh wani wani abin sai sai tsakanin manya sai abin da sai suke faɗan haka saboda inda ya halatta a yi sallan kafin zawani to ai kiyasi shine tunda sai a gabato ta sai a dawo da ta baya to amma tunda aka ce a jinkita ta sai wato rana ta yi sanyi ta nuna ta shi ka nuna da cewa ba a yi ta kafin zawadi ke wannan shine shi wato fiqh na Imam Bukhari shi sai kawo wannan hadisai guda uku saboda haka shi a wajen sa wato ranar juma'a a zahar ce kawai lokacin sallar juma'a sannan kuma kailula da kada ana yin su dai bayan sallar juma'a din wato bayan zawadi kawai dai sahabban ba sa yi ne a wannan rana sai sun bari sai sallar juma'a baki daya an kira algada da da alqailula bi itibar al-asl wato lura da asalin abin yanda suke ada kamar yanda yanzu ne kamar yanda larabawa wanda kuma suke kiran wato algada abin da suke ci abinci na sahur to lokacin suke shi algada asalin lokacin algada shine lokacin da yake a zarara ta hudu amma sai a kira shi lokacin sahur ma saboda me saboda ya kuma maqama sahur zai zama kamar makafin sahur ne a wannan lokaci saboda haka wannan shine shi imamu al-bukhari to amsar kuma da malamai shi kuma ke bashi a nan shi ne wato kaga dai a nan fahimta ce ba nasi ba wannan sai da ya haɗo ya haɗo ya haɗo dai ya gawo fahimtar sa shi wasu malamai kuma suka bura a yasa akan haka yace to idan an sallama cewa wannan shine abin da Anas yake magana shi kuma wannan shine ma'anar abin da hadisin Anas to kuma me dalilin duk wannan ma'anar da kaje ka samu a wajen sahabi daya kace shine ma'anar wajen hadisin Sa'ad ibn Sa'ad as-Sa'idi kuma shine ma'anar wajen wajen wato Sa'ad ibn Abi Waqqas me ya kawo ta amimi me ya kawo gangamewa baki da a ce ni wannan shine ma'anar baki da ai wasu suka ce to wannan zai yi ne inda ba a samu wasu hadisai ko asarai da suke nuna cewa ana yin sallar juma'a kafin zawadi ba to tunda an samu to iya abin da aka ce shine shi dai ana tana maganar wannan lokaci da ayi sallar juma'a bayan zawadi wanda ko dama ba akan ta ake rigima ba yanzu ka ce wannan ma'anar ta hadisin Anas ka dauko ta ka mai da ta zama far sauran hadisan duka to wannan shine malamin ka cewa to wannan yana bukatar dalili shi kuma saɓar imamu bukhari wannan shine magana na farko suka ce saboda aka rinjaye da ma'ana hadisin anas akan hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi sahal ibn sa'ad as-sa'idi da kuma hadisin sa'ad ibn abi waqas wanda kuma yana buƙatar dalili wanda kuma ba ba dalilin da za a kawo ya zama ya kautar da zahirin abin da suka faɗa to kuma akwai dalili kuma da zai tabbatar da kuma zahirin kuma to da kaga in ka dau hadisin ana to kaga ya zaka da hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi ko zaka da hadisin to sa'ad ibn abi waqas wannan shine wato magana na farko sannan kuma suka ce ibn ibn rajab shine ya ƙara bashi wani amsa ana yake shi kansa ma anan da da kake cewa Anas yana magana juma'a ne da azhar a wannan hadisin na karshe shi ma kashi wannan ghairu musallim ba za a sallama ba saboda imamu Anas bin Malik anan wataƙila ya yi tauriya ne kuma hadisin akwai alama ya yi tauriya ne wataƙila ya tauriya ne sai yana maganan azahar amma kuma sai tauriya shi sai shi shugaba ya ci kamar yana magana juma'a saboda ya yi haka ne saboda fitina ta tashi saboda kuma ya kare jinin wannan wannan tabi da aka da yake tsakanin waɗannan zabaniya guda biyu ka kashe shi ya ce abinda zai nuna maka haka shine galibin malamai ba su da fahimtar imamul bukhari kuma ba su da fahimtar wannan hadisi na cewa halaccin wato ai ibrahim sallan juma'a ba su da wannan fahimtar galibin malami ce ba su da wannan fahimtar ya kuma ce inji ibnu rajab cewa kuma abinda zai ƙara sanyawa imamu bukhari fahimta sa ba zai zama an ɗauke ta ba shine inda akwai wannan fahimtar to da wasu sauran magabata su ma ba su yi waɗannan mutanen inkari ba wato in dai har mutum ne kawai ce shi ba zai sallar azhar ba shugaba ne yace shi a garin sa ba za a sallar azhar ba sai talin da sai a taka bi da rabi misali to a tunda dai akwai wannan suna ta ibrahim sai mu bi shi akan haka mai hakuri to tun da dai aka samu ibnu umar ya yi hajjaj yusuf inkari kaga shi baya gurin ibrahim kenan an fahimta sannan kuma an samu hasan basri shi da kansa shi ma ya tashi yayi ma wannan bai shugaba shi ma inkari kusa hasan basri baya taduwa a kasara kamar wani sahabi sahabi ke ganin sa sau da lokacin da yake cewa ku shiru ku ku jani su waɗannan shugabanni maza da dama ya faɗa za a same su wata da kawai da ya gani sai tashi yace ba a cikin ku ba mai gaya ma wannan mai kuduban ne cewa mun gani saurayi kuduban sa tashi zai sallah sai ki ashe ba kai kake hana mu ba kuma kuma ba halal bane a dinga yin sallah a dinga yin wato magana a lokacin da ake kudu ba yace ai wannan ma lokacin aiki Allah tsari wato wato tabi'ai sun yi sun ta haƙuri ƙwarai da gaske shi yasa ga abin da ke faruwa mu zan shugabanni suna mana kaza suna mana kaza in ga kai mutabi ai sun sun yi hakuri fiye da wannan Alhassan Basri da ya tashi sai al'umma suka tashi suna ganin ya tashi sai al'umma suka tashi saboda haka Alhassan Basri baya tabuwa hatta lokacin da ake wannan fitina na Ibn al-Ash'ab ai shi baya ta aiki na mutum amma ce mashi suka yi to in dai kana son abika al'umma kuma sai da wannan ra'ayin naka na bore da kake yi to ka je ka samu Hassan Basri a gashi kawai gashi ya hau kan wato duro ɗinka duro ɗin wato kamfen ɗinka shi kenan za za mutane za su bi ka amma inda ba a ganshi ba inda ba a ganshi sai suka mushi dole to shi ma san basri a wannan karo kaga ya tashi yayi ma wannan hakan bini ayyub dan uwan hajjaj bin ya mushi inkari to inda yana ganin cewa daga cikin sunna akwai magana cewa ibrahim sallar juma'a kaga da shi ba zai kawo wannan fahimtar ba sadaka kaga maganar al-bukhari da yake cewa shi imamu anas bin malik yana ganin juma'a da azhar za a za ibrahim ta ma to wannan ra'ayin ma kashi ba a sallama ba dan da yawa daga cikin magabata wasu su ma ko a lokacin sallan sallan ne suka fito ya ja ta da yawa sai su imani sallan azhar tabi'i ne eh aka shi anas zai iya inkari amma in ya inkari wannan wanda ke gefe wannan sa tabi'i shi ma ba rayuwarsa na cikin garbi wannan shine abin da ake magana amma ka san basiri yake shi ya isa ya aika shi ya inkarin Anas kaga shi ma ai an samu shi lokuta da ya gaji har ya je wajen khalifa ya yi tattake sai dai wajen khalifa ya ba ya kai kara kan amma shi abin da dai Anas bai ba shine bai ma bai ma da ma gaban jama'a shi musaya magana ba ya san wannan bai haifar da dabi ido ba sai kawai sai kyale su sai dai kawai abin da dai suke yi wani lokaci ko dai mutum ya sanar azhar ɗinsa a gida ko kuma idan ya zo bai sanar azhar ɗin ba sai ya imani kuma in yi imani shi kenan kawai shi da kwakwalwarsa ga shiya yana azahar sai dai ta wato sun ku yawansa in ya tashi kuma ya azahar in ka tashi kake za ka sallar juma'a sai sai bi ka sallar juma'a kai kake yi abinka amma shi dai ba shi wani abu yake kuma to kaga abin da ibnu zai ke magana inda suna ganin fahimta da fahimta in ta bukhari na cewa za a jinkirta za a ibrahim sallar juma'a to da ba za su musu inkari da matan da su musu inkari wanda ya nuna cewa anas wataƙil tauriya ya auna wajen ba ya faɗa ne yana nufin wata sallar juma'a lokacin ta ana iya ibrahim lokacin ta ba kamar imamu bukari ya tafi zuwa gare shi allah ya sa da ana da fahimtar waɗannan abin da ɗan sai amsa da ibn taymiya yake faɗa kaga shi abin da wato al-bukhari ke fahimta faɗa lokacin sallar azahar da lokacin sallar juma'a juma'a badal ce masaya ce ta sallar azahar to shi ibn taymiya yake cewa wannan magana ba haka take ba wannan maganar shi kashi ba a sallama ba ce tsakanin juma'a da azhar akwai bambanci daga cikin shine wato sallan juma'a idi ce azhar kuma ba juma'a idi bace ita juma'a wato take ce ta wannan rana sha'ira ce a karan kanta idi ce ta wannan rana idi ne na sati amma ita azhar sallah ta cikin salloli guda biyar daga cikin abin da ibn tamiya yake faɗa ita sallan wato juma'a in sallan azhar in ta kubuce misalin mutum yayi bacci sai bai tashi sai da asar ana ramanta amma juma'a in ta kubuce sai da ku azhar kaga da bambanci daga cikin juma'a ana shaddata mata adadi a ce a samu jama'a sallan azhar kuwa ko mace ce ita kai za ta sallan kayan kaje kayan ta kaga akwai bambanci daga ciki shar'in juma'a shine tana wajaba ne akan wanda yake mazauni ba matafiyi ba matafiyi kuwa bai isa ce bai sallar azahar ba dole sai dai ya rage ta sai dai ya kasarun ta daga ciki akwai wajabtun dole a samu liman sallar juma'a sallar azahar kuma zaka iya ta ita kadai saboda haka magana ne al-bukhari da yake cewa sallar juma'a badal ce sallar azahar wannan magana ce da malamai musa ka ba kuma akwai bambanci kaga al-qiyas ne ma'al fari akwai bambanci a sau to kun ga wani da malamai ake bi sai ka gama kawo ka gama ka kuso da lilanka malamai za su shiru su kyale ka kana gama kusawa sai su ta kwacewa abin su ɗaya bayan ɗaya sau da ka abin da dai malamai ke faɗa a nan waɗannan hadisai ba zai yi ko da an sallama cewa daga cikin hadisan akwai wanda ake maganar sallan wato wannan kalace da suke yi na juma'a da kuma wato na sadaran juma'a da kuma wato kaila da suke yi ko da an sallama an ce to wannan din in lokacin juma'a an yi ta ne bayan zawali to suna zuwa ne su yi kara'in kayan su in an sallama a wannan guda daya to ba zai yi kuma ka zama kayi ta aminin ka baki daya ba ka ce kuma duk kowane yanayi kuma haka abin ya ci gaba da faruwa ba zai yi alhali ana da hadisai da suka nuna cewa kuma an daga yin salloli an yi wasu sallan kafin a lokacin sallan walha wasu lulun ma an yi shi ma bayan rana ta yi zawali kaɗan ba gaggautawa ba dan za mu zo mu kawo hadisin umar da ya ma nuna cewa shi ya dan ma dan bari ba ba lokacin ibrahim ba amma da ya bari lokacin da rana ta yi zawali ka san lokacin zawali shi ne lokacin da koya ya ket kaga inuwan ya karya ya koma ya koma gabas to kaga lokacin ta yi zawali kenan to in ka so ka dan bari lokacin da haka fara ganin wani rabin jikinka kaga ran ai ta yi zawali ya dan yi sosai wanda za a ga inuwa inuwa abu haka wato a sama ko ta a ƙasa irin abu da ke sama kaga a ƙasa za a ganshi eh to kaga wannan ya fara kwanciya to kaga wannan ai lokacin ya dan ja baki ya to duka an samu makabata sun sallah a lokacin da guda uku sun sallah a lokacin hantsi sun sallah kuma ana sa'in zawalin za su sallah kamar waɗannan hadisai din na salma salma ibn akwa sannan an samu kuma umar wani lokaci ma sai an samu dan inuwa din koyaya kaga ya ta dan jinkita kenan saboda kaga ba ibrahim ake yi ba to duka waɗannan an samu halan guda uku amma kai bukari muka cewa duk wannan yana nuni ne zuwa ga cewa a wannan wato abinci da ake ci da karace da ake yi duk sai dai bayan zamani ne ake yi kaga yana bukatar a samu dalili za a sallama mushi ne kawai idan ya zama ba a sami waɗannan akarai da hadisan ba to kuma an samu kuma hada karace hada karyawa har sai bayan wato har sai bayan wato zamani kaga ne ana ce maka ulsa ma zai kawo mutane kwarai da gaske tunda abin ai da yawa to shine malamai ke cewa kaga la yusaru ila al-ma'na al-arid ma wujudi al-ma'na al-asli ba ba zai yuka cewa a tafi wurin wata ma'ana bujirariyar ma'ana ba wanda kai daga baya ka bujiro ta sai daga tara wasu ma'ana ka fahimta bayan kuma zai yiwu a dauki wannan ma'anan a asalinta bal akwai wasu asare ma da suke goya ma wannan ma'anar baya akwai wasu hadisai daga magabata da suke goya ma wannan ma'anar baya iya abin da ya kamata ka faɗa in zaka faɗa ma ka ce to wata ranar dai idan da aka sallan bayan zawali to wataƙila wasu su ba in sun tashi za su ƙabilan za su yi wato kalacen su suna yin suna wato kala'in kayan su ne in ka faɗa wannan kaga za a iya fahimta amma kai ta amini generalization ka ce koyaushe haka ke faruwa to wannan shine malamai ke cewa to ai ba za a sallama ba sannan kuma na biyu suka ce akwai wato alkara'in da yawa a hadisin anas da kuma sauran hadisai da suke nuna cewa magabatan da sun yi sun yi sallar juma'a kafin zawani don haka wannan ma'ana da imamu bukari ya kawo ba zai yi a ɗauki a ɗauke shi a haka ba to wannan shine wato hujja na farko mai da lokaci ko lokacin ya tafi to to akwai ma'ana akwai ma'akari na biyu da suke kawo ba shi ma wannan akari yana can motsa ba shi ma akarin hujja ne guda biyu aka yi masu cewa a yi shi kafin zawani suka ce hujjar mu ce shi masu cewa kuma a yi bayan zawani suka ce shi ma wannan hujjar mu ce hakanan shi ne wato wannan hadisi da farko farko motsa ga wanda ya faɗi a cikin kitabu kotu salatul juma'a da imam malik ya kawo da akwai akari da ya kawo na akan ibn abi talib imam malik ya fitar da shi ta hanyar wato amminsa kawunsa abu suhail nafi ibn malik daga malik daga babansa kakan imam malik din kenan malik ibn abi amir al-asbahi kusan imam malik kakansa tabi'i ne to kuma sauran iyayensa duka tabi'ai ne duka to kuma shi tabi'u tabi'i ne to yanzu wannan yana ruwaya daga mutanen gidansu yana ruwaya daga mutanen gidansu yake cewa kuntu ara qinfisatan li'aqil ibn abi talib shi ba kakansa malik wanda malik ya ce ita sunansa malik ibn abi amir yake cewa na kasance ina ganin wato wata da duma na hasan ibn abi talib yawmal jum'ati ranar juma'a tuqrahu ila jidar al-masjid al-qalbi ana shimfida wannan da duma din wato a tushe na garu ko katanga na katangan masallacin amma na yamma sai a je sai a shimfida shi wannan da duma a wannan gindin wato garu din fa idza gashat infisata kullu hadhil jidari to sai a jira a lokacin da aka shimfiɗa rana takardun akan ga alamar rana a cikin wannan wato da duma ɗin to in aka samu wato duk inuwa na wannan garu na yamma ɗin ya bayan da mai shi wannan da duma ɗin tare da umar wa sallar juma'a ta sai umar da fito sai sallar juma'a to na to wannan shi da mai da malik eh to ai ga ga wanda yake sa maka kawo kana malik sai imam malik yake cewa shi wannan malik ibn abi suhaib sai yake cewa thumma narji'u ba'da salati al-jum'ati kaka malik yake cewa sai mu koma bayan sallan juma'a fa naqilu qa'ilat ad-dhaha'i sai mu je mu yi baccin mu baccin da muke yi na rana a wata riwaya a wata riwaya qa'ilat ad-dhuha kayan buha sai mai bacci suka ce kaga a nan ya wannan inuwa ta an same ta ne bayan zamani kuma ga shi shi wato kakan malik yana cewa kuma sai mu koma ko mai kala'i kaga wannan yana cewa duk hadisan da aka fito a baya to dukkan su suna magana ne akan cewa kala'i ne ba ake yi ba wai wannan shine hujjar su na farko eh kaga tafasalan bukhari kaga zaka kara dawowa nan eh to kaga wannan shine wato abin da su jamburu suke faɗa jamburu malamai abin da suke hujja da wannan hadisi kenan a wasu daga ciki kuma suka hujja aka cewa wannan hadisi ma aika to kan ma yana nuna an yi masallan ne kafin zamani irin su ibn hazm zahiri da wasu daga cikin malamai as-sahur na wannan zamani suka ce wannan hadisi ma fa yana nuna ba an ma shi ne ba kafin zamani za mu je hujja da suke kawo za mu je hujja da suke kawo ba amma kafin nan bari in ƙara karanta mana hadisi dan a fahimce yanayin garu da kuma girman garu a lokacin sallar a lokacin manzon Allah da kuma lokacin sahabbai shi ma wannan fahimtar wannan abin zai taimaka ka fahimci inda wato dagar take banda Imam Ibn Abdul Bar ya ƙara kawo yake cewa banda Malik akwai Muhammad ibn Ishaq ya rawaito na hadisi Hammad ibn Salama ya rawaito ta hanyar Muhammad ibn Ishaq a kusan tsarin Malik ne amma ya girma Malik kaɗan Muhammad ibn Ishaq ke rawaito daga Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith at-Taymi daga dai kakan Malik مالك ابن ابي عامر ان العباس كانت له انفسا انا انت دا كان انت اقيل فانا كنت اقتي عباس wannan wata duma ta Abbas ce yana da wata duma fi asli jidan masjid a wannan gindin garuna na wato yamma na masallaci a ardu hadira ani shi ita wato wannan duma din fadinta kaman kace zira'i biyu au zira'ani wa thuluth ko kuma zira'i biyu da kuma daya bisa ukun zira'i haka haka ya faɗa wa kana kulul jidari shi kuma wato tsawon wannan wannan garu din 16 zira'an zira'i ne 16 zira'i 16 fa ina ina tsammanin zira'i 16 da kai nan ba zai kai ba zai biya ya wuce ya wuce zai wuce zai wuce ko eh gaskiya zai wuce fa idan nazara ila billi kan jawo da tsinfisa a zanar mu'azzin idan mai kiran sallah ya ga wato inuwa ta ta zo ta banar da mai haka ita da ma wannan da duma din shi ke sai mai kiran sallah ya kira sallah fa idza azana shi kuma idan ya kira nazarna shi maliki cewa sai mu ƙara duba wannan ilal tsinfisa sai mu ƙara kallon wannan wato da duma din fa idza billu qad jawazaha sai mu ga wato inuwa ta riga hata ta ita da wannan wannan da duma din wato inuwa har an hannuna hatta ƙetare ranar ya riga ya yi zamani da kibiya to wannan wanda na kawo isnadin sai sanadi ne hasan saboda muhammad ibn ishaq ya yi an'ana amma kuma kaga yana da mutaba da imam malik ibn anas saboda haka ruwayan ita ma ta inganta sai dai anan ya ce al-abbas mai kuma akil ibn abi talib to nan wataƙila asalin da duma ta abbas ne shi akil ibn abi talib abin da ke faruwa lokacin sahabbai tun lokacin manzo Allah mutum ne da ya san wato ilmul ansar ilimi na nasaba kasan ilimi na nasaba a lokacin larabawa ilimi ne mai girman sha'ani to to in an yi wani rigima ko wani ana tattaman wani da wani da wance ya me ya hada su me ya zumunci tsakanin su to sai a zo wajen ire-iren sa shi aqil ibn abi talib wajen sa ake zuwa to daga baya sai ya zama ana mashi fada mishi da duma sai ya zauna to wataƙila da duma asali ba tashi bace ta abbas ne amma an jingina mishi saboda shi shi ke zama ya koyar da mutane to ya koyar da mutane wannan wato ilimi na nasaba ne to amma ana shi kaga annabi ba fa yana zama ne a cikin masallaci ba lokacin umar ne lokacin umar kuma ya hana zama a masallaci ya ce in za a zauna sai da a zauna a bukwai ha ita wannan da duma cewa aka tutsura ana shimfiɗa ta wannan idajiya ne kaɗan zan yi saboda akwai masu huda da wannan masu cewa wai ai zan juma'a ne ma ke wannan koyarwa mu kuma kun ba kuma ta ba ai mun taɓa kanta hadisi mazala ya hana a zauna a karantar kafin juma'a to a nan kaga ba a cewa ba aka yi na karantarwa ba na juma'a ba kamar yadda wasu marubuta suka rubuta na ga wasu marubuta suna rubutawa wanda a ruwa ba za ka ga wannan magana ba cewa aka yi ana shimfiɗa ta kuma a ruwaya ma akwai abin da ke nuna cewa ai ba zama yake ba tunda ai ruwa ake dubawa kamar wani lokaci ne yake musu kamar abubuwa ake amfani da shi sai zaka magana a ce in ya zauna to ina za a tsaya ana wani in ya zauna ai ba za ga wannan abubuwan da ake da yake magana ba saboda haka ba hujja ne akan cewa wai yana zama ne su hira da bayan juma'a ba har yanzu dai hadisin ce wannan hadisin da ke hana tsaya ana wasu karance-karance kafin kafin sallar juma'a wannan ba sunna bace kamar da Amr bin Abi bin Shu'aib ana abihi an jaddihi aka samu hadisi game da wannan a to anan kaga kamar da muka ce adha lokacin da wato rana ta fara dan kuna adha shine alhajira lokacin da rana ta fara kuna zahirin ruwayan shine wato kamar bayan zawali kamar da Imam Malik abin da ya fahimta ke to anan magana da zamu dan yi shine yaya ita wannan irwa take irwan zawali ce wanda ta karyo ta kawo gabas ko ko inuwan yamma ce inuwan da kankan idan rana ta fito daga gabas idan ta daki inuwan mutum ai a yamma zai ganta to wannan inuwan inuwa ce wacce in ta daki wannan garu din za a ganta a waje sai ta ita kuma ita kuma wannan wato nufin tana waje ne wajen masallaci ko ko a'a tana cikin masallaci ne kuma akwai rufi ko babu rufi lokaci to ko muna so dai a ka gari a cikin wannan asali babu wani abin da ke nuna cewa masallacin wato shi wannan duma din sai wannan duma din a wata take ko a ciki ba faɗa ba cewa aka yi an dai shimfiɗa a gindin wannan garin din garin kuma na yamma ba a ce a waje ba ko a ciki to shi da shi ibn hazm zahiri ke cewa wa hadha yujibu anna salata umar radiyallahu anhu kanat qabla qabla zawani wannan ma wajibi yana ma wajabta cewa ne ba wannan sallan ayin shi ne kafin zawani li anna dhilla jidari fil gharibi saboda ai inuwan wannan garu na wanda ke gabas din ai yana kallon gabas ne yayin da rana ta bata zawani ba in ta dake shi ai za a ga inuwa sale a gaba inji ibn hazm zahiri a fa huwa qabla zawali kuma wannan kafin zawali ne فإذا ذات الشمس إذا رأت زوالي صار الظل في الجانب الشرقي لا بد كاغا شي كي رأت زوالي أي dawo gabas da haka tunda dai aka ce wannan zillu jida din ake gani inuwa ce ta wannan garu din wanda ke yamma ake gani inji ibn hazm yake cewa wannan kwata kwata ma kam zawali aka yi shi kaga ba shi ba baya gani wannan ra'ayin amma shi sai yayi wannan fasara eh sai shi yana ganin kamar ba kai uwa ce wannan zillu ce kai ushi wanda ya kareto kareyo dawo baya su kuma sauran wannan Ali ibn Ahmad ibn Hanbal zahiri wannan fahimta sace kaga shi da Andalus shi ba dan Madina bane da haka wataƙila magana sa ba ta zama ta da girman sha'ani sosai ba shi dan Andalus ne dan Spain ne to da haka duk abin da za a ga maka sai da baka kwatance tunda ba ana da ina ina da Ibn Hazm zahiri ma ai ba ta bayan ake haji ba lalle ba ma ta bayan ake haji ba dan daga cikin magabata daga cikin mata yan malamai akwai wanda ma ya mushe ake haji a madadinsa ya ake haji a madadinsa a to ranka kaga nan ba zai yi abi ra'ayin Ali ibn Ahmad ibn Hanbal zahiri akan wannan ra'ayi da yawa daga cikin malaman gaba su kuma sun saba masa ba muqal wanda suke gaba gaba shine Imam Malik Imam Malik kuma ta wannan hadisin gidansu ne sai haka kuma da yazo sai yake hujja da shi akan hadisin an yi shi ne bayan zamani to wannan za a sallama mai ibn Hazm zahiri ne idan aka ce da bima an shimfida ta ne a waje a bayan masallaci misali mu ce dan waje ne to kaga idan gagarin na haka za ka ce fara duma a nan in rata da ciwon nan garu din kaga za a ga inuwa a nan to shi ibn azam zahiri na cewa to tunda dai a nan aka gani inuwan na yamma ne na wato garu ne da yake na yamma kaga to wai an yi shi kafin zawali kenan amma idan da za mu ce yanzu an kin faɗa shi ne a nan to kaga kuma wato danni da aka yi ma sashin maza Allah in ku manta ba ai an shirya da abubuwan da miyo da bayan sauransu saboda haka ana iya samun wato rana ya dan shigo to musamman ana buƙatar rana ya shigo shine akai da duma can ƙurya can ƙuryan gabas a ƙuryan yamma to a ga rana shine alamar cewa rana bata zawali ba to amma a ga gungurgun an ga inuwa baki daya wannan shi ke nuna muku cewa ranar ta sauka ƙasa saboda haka ta yi zawali na eh wannan ai wata magana ce eh a to ba za a ce ya yi ta ba wannan shi ba maganar alhabib bin hajar ne aka ga amma bukhari da ba sai huta da wannan hadari akan cewa an yi sallah ne bayan zawali su ba suna cewa ne an gaggauta ba to wannan hadisi dai ba gaggauta akai ba ba gaggauta sallah akai ba saboda shi waɗannan hadisai galibi ka tara su shine zaman lafiyanka in ba ka za ka dinga yin gini kuma ka ga wasu na fita abin da ya fi daidai a nan shine magana musamman mun lura da waya ta biyu malik ibn abi amir kaka imam malik cewa mu ma sai mu ƙara duba wannan kaga sa ce masallaci kenan abin da yafi shine wato wannan abin wannan duduma tana ce masallaci ne in kuma tana ce masallaci ne to kuma sai ce zabali ba an fahimci eh ba san kuka da a'a ai ai al-zahir ya ce nazarna ila billil jidari fa'iza zulun dari ƙarja wasa haka haka shi malik ibn abi amir ya faɗa idan an kira sallah sai mu sake dubawa mu gani sai mu ga to to kaga in suna sake dubawa suna da yawa masu dubawa to kaga ina ne kenan kaga ba za a zo a sa gaba suna da wajen sauri ne za a sa ne can ƙuriya lokacin kira sallah sai a sake dubawa kuma a nan ne ba za a ga rana in aka ce za a dawo daga bukatar ranar rana shigowa in ka sa a nan ba zai ka ga ka ga wannan ka samu aiwa amma ka ga can za a ga ranar ya harbi ranar sai dai sai wasa da ciki a rufe ne a rufe ne amma kuma ba rufi ne irin namu wannan ba galibi abin da suka yi rufin da shi sun sa dan abubuwan dabino ne shi sa matsala yake cewa ku sanya shi a arishi kamar arishi na musa wato hasana cewa su a yi mishi kawa a yi waye ta a'a shi a da ya sa mishi dan wannan abubuwan dan azaran da aka sa mishi shikenan to aka sa mishi wannan kaga rana idan ya dan shigo za a samu wata ƴar kafa ta dinga in an sa a can gebe to kuma kaga rana za ta za a yi ganin ta in alamun din ganin ranar baki da inuwa ya bane da me yake na wato ranar ta harka ta dan yi gaba abinta to wannan shine fahimta ta Imam Malik kuma wannan fahimtar gaskiya ta bi girma akan musamman ita ce fahimta ta mutanen Madina to kaga ba zai ba za a dauki fahimta ta ibnu hazm zahiri ba sai ka yan uwa da suka yi hujja da wannan hadisi a matsayin a matsayin wato hujja ce akan sallan kafin zawali wannan ba zai zama ba zai zama hujja a wajen su ba to sai dai ina ganin lokaci ko dai muna so dai dole a a dakata na ko na dai so mu dan fita wannan din amma gaskiya akwai abubuwa da yawa da zai tsari mana saura saboda akwai mas'ala guda biyu akwai mas'ala na cewa ita ma ka tasallin da umar yayi ba daga yin zawali bane kamar da su suke faɗa ibn hajar yake cewa dole zawali ta dan huta kadan tunda ai an ga inuwar ta ya malale to kaga kaga yana nufin cewa ta dan gaba sosai kenan amma kuma ta kai ibradi ba ibradi shine abin tafa irin karfe biyar biyu da rabi haka ranar an inuwar ya ga malale ko ina to wannan shi lokacin ibradi lokacin kamar da muka muka faɗa cewa idan shi talhafu fa abridu min as-salah a shi ibn hajar na cewa na kalilan dan kadan ne ta yadda dai za a sami wato inuwa mutum zai ga inuwa su haka tunda ai ga in an da ke shi za a ga inuwa din to wannan shine insha Allah kuka zo za mu sace kawo waɗannan wato asarai a wani asari kuma mu ci gaba da kawo hujjojin malamai a kan shi su a nan abin da suka kawo wannan suna son wannan ya musu ya musu wato hidima ne wajen cewa wannan kailula da ake da kuma kalace da ake yi to da amma dai ran juma'a suna yin shi ne bayan bayan bayan juma'a bayan kuma zawalin kenan to kuma ka har yanzu ne wannan idan muka ce masala ce guda daya to kuma a ce kuma ya shafi sauran duka ga waɗannan akalai da ake da shi su ma kuma kaga har yanzu ne maganar mu ta dawo cewa wannan yana buƙatar dalili to wannan shi ne zamu zamu tafi zuwa gare shi insha Allah a maganganun da insha Allah su kare ba waɗannan duk muna kawo hadisai wanda akwai sabani wajen fahimtar su zamu fara mun gama da waɗannan asarai za mu tafi hadisai da ba su da wani sabani kawai cewa ake yi an yi sallah buhan an yi sallah da lokacin sallar walha ko kuwa a ce an yi sallah kafin ma zawali ta yi shi wala dan musu da ya juya yake cewa idan ma kashitu alaikum alharra na ya gudu muku zafin rana ne ba dai shike ai wannan shine kaulan wani daga cikin nan za mu kawo na asarai amma ne waɗannan muhtamilai ne insha Allah za mu ci gaba da sati mai zuwa sati mai zuwa ta ibi za mu fata zamu ai ba karshen wata ne ko abin da muka tafi Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sha da babu tambaya sai mu sai mu wannan yana sha ba mu gama wannan a tare ba ta da wannan